السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa a yau muna 28 ga watan as-safar a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 muna kuma 25 haka ne ga watan tara shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kara masa lafiya da imani a kuma ci gaba da karatunmu na al'arba'unan nawawiya za mu tashi a kan hadisi na ashirin da hudu dalilin makara kawai za mu wuce kai tsaye ya ce an abi zarrin al-ghifari radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni harrabtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أخسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط وإلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد غير ذلك فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم ونهي حديثنا أشرين دهدو shine farkon hadisul qudsi da muka samu a littafin kuma shine farkon dogon hadisi ya fa hadisi na bitso na baina ma nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama iz tala alaina rajulun ya bi shi tsawo ko so farkon dogon hadisi farkon hadisi qudusi malamai suka ce to menene bambancin hadisi qudusi da kuma hadisun nabawi tunda muka fara muna samun hadisun nabawi hadisun nabawi ya kuma mun samu hadisul qudusi a gurguje malamai suka ce hadisul qudusi shine hadisin da ma'anar shi da lafazin shi daga Allah madaukakin sarki yake akwai magana da take cewa ma'anar daga Allah lafazin ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai malamai suka ce tabbacin magana shine da lafazin da ma'anar du daga Allah maɗaukakin sarki take to idan ya zamanto da lafazin da ma'anar du daga Allah maɗaukakin sarki take menene bambancinta da alƙur'ani shi ma ƙur'ani ay lafzan wa ma'anan min Allah tabaraka wa ta'ala to me yake bambanta su abubuwa da yawa ne suke bambanta hadisul qudusi da alqur'ani hadisul qudusi tun daga farkon shi zuwa ƙarshen sa mu'jiza ne kuma tahaddallahu bihi alalam daga farkon sa zuwa ƙarshen sa mu'jiza ne kowace aya ka dauka a cikin ta ta gagari duniya ba za a yi zuwa da irin irin ta ba kuma tun daga farkon ta har ƙarshen ta mu'jiza ce amma hadisul qudusi bai samu wannan sifa din ba siffa ta biyu da yake bambanta alkur'ani da hadisul kudusi shi alkur'ani tun daga farkonsa har ƙarshensa qat'iyyu subut tabbatuwarsa babu shakku cikin shi ina ake kira qat'iyyu subut malaman usul fiqh suka raba qur'ani da hadisi ko kuma suka raba dalilai bangare biyu akwai abin da suke kiran shi qat'iyyu subut akwai kuma da suke ce masa dhanniyyu subut sai kuma ɓangaren hukuncin da suke ɗauka akwai ƙafi'iyud dalala akwai kuma zanniyud dalala to shi ƙur'ani gaba ɗayansa tun daga farko har ƙarshe ƙafi'iyud subut ne kowace aya ta tabbata kuma da riwaya mutawatira mutum sama da ɗari ashirin arba'in ɗari uku haka suka ɗauke ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowane zamani ka zo haka ake ba da wannan ayar ayar ayar yanzu ba za ka rasa aran man ba da ya haddatar da mutum dubu a dirwa ya suke a hannun shi to qur'ani tun daga farkonsa har sa da wannan sigar ya taho amma hadisul qudusi ba haka ya taho ba hadisul qudusi shi manzon Allah ya rawaito shi daga Allah madaukakin sarki ne da lafazi amma daga manzon Allah ana iya riwaye shi da ma'ana kuma wanda yake sawa a samu bambanci tsakanin ma'anar wannan da wannan ko wannan ya ƙara ko wannan ya rage amma qur'ani ba a riwayarsa ko ba a karatunsa da ma'ana duk wanda ya karanta qur'ani ma'ana hay an masa gyara ko ana bari ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fusaqun binaba'in fatabayyanu fasiqun ko to me fusaq jam'i na fasiki to me yasa ba ku bari ba saboda haka yazo shi qur'ani duk yadda aka canja ma'anar sai an yi gyara akan ta dole yadda ta zo daga Allah maɗaukakin sarki haka za a batta amma hadisi idan malami ya kasa ma kawo lafazin wani lokacin sai ya faɗi wani abin ya sai au kama ƙala sallallahu alaihi wasallam ko kuma cikin ma'anar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qur'ani ana ibada da shi in ka zauna kawai ka shigo masallaci ka zauna ka buɗe littafi alhamdulillahi rabbil alamin ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ana lissafa maka lada goma goma goma goma goma goma akan kowane harafi hadisul qudsi bai da wannan ana dai samun lada kawai in ka karanta kai imani ka shirya aiki da abin da ke cikin sa sai ka samu lada a haka amma yanzu dan ka faɗi cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ba wanda zai fara lissafa maka kowane harafi lada daya kowane harafi lada biyu babu wannan amma alqur'ani yana da wannan kuma alqur'ani yuta'abbad bi tilawatihi shine karatun nasa ibada ne amma hadisul qudusi aiki da shi shine ibada din ana sallah da alqur'ani ba a sallah da hadisul qudusi wannan kadan ne daga cikin bambance bambancen da malamai suka ambata tsakanin hadisul qudusi da alqur'ani bambancin hadisul qudusi kuma da hadisun nabawi shi hadisun nabawi ma'anar ce daga Allah madaukakin sarki amma lafazin da ake magana da shi na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka shi lafazin hadithun nabawi kamar hadisi na muka zo na farko innamal a'malu bin niyyati da hadisin cewa akhbirni anil islami qala al islamu an tashhada an la ilaha illa Allah har zuwa karshen ta wannan shine abin da ake kira hadithun nabawi lafazin na manzan Allah ne amma ma'anar daga Allah madaukakin sarki take da hadisun nabawi da hadisul kudusi da alkur'ani dukkaninsu daga Allah maɗaukakin sarki suke kuma dukkaninsu shari'a ce kuma dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin kare su inna hannu na zallar zikira wa inna lahu la hafizun ko da ka duba wani hadisi an ce maka da'ifi ka duba wani hadisin an ce maka mawdu'i ka duba hannu hadisin an ce maka kaza ai daga cikin kiyayewar ne da Allah madaukakin sarki ya ba hadisin aka tantance maka wannan ingantacce ne aka tantance maka wannan bai inganta ba aka tantance maka wannan yana da rauni aka tantance maka wannan yana da matsala cikin kiyayewar da Allah madaukakin sarki ne yawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje hadisin Allah ya kirawo bayin shi malamai suka ce an tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal dangane da wannan hadisin sai ce wannan hadisin ashrafu hadisin rawahu shamiyin ko rawahu shamiyun wannan shine mafi darajar hadisin da mutanen sham suka rawaito galibin riwayar hadisin dole su suka fito a cikin isnadin hadisin mutanen sham ne sham ta da sai yake cewa to mafi ololuwar hadisi mafi daraja da martaba wannan shine hadisi din dalilin martabarsa shine siffofin Allah madaukakin sarki ne da izzarsa da buwayarsa shi hadisin yazo yayi bayani da haka ake kiransa da ashrafu hadisin yadda ka san ayatul kursiyu a cikin alqur'ani ko yadda ka san qul huwallahu a cikin alqur'ani to wannan hadisin haka yake a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan yazo da wata siffofi na kamala da isa da Allah madaukakin sarki wa kansa da shi siffa ta biyu ko wani abu da hadisin ya kunsa shine Allah madaukakin sarki ya kira bayinsa sano a cikin hadisin sau goma na ko dai sau goma ko sau goma sha ɗaya ni ma ban tantance ba ko goma ko goma sha ɗaya haka Allah maɗaukakin sarki ce ya ibadi ya ibadi ya ibadi wannan dan Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da bayi ya kusanto su zuwa gare shi ashraf siffar da Allah yake bawa bawa shine ya danganta bawan zuwa gare shi wa annahu lamma qama abdullahi yada'uhu kadu yakununa alaihi libada subhanallazi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu lunuriyahu min ayatina farkon siffar da annabi isa alaihi salam ya bawa kanshi da aka tambaye shi wannan dan ina kika samo shi ya akai ta ishara zuwa gare shi sai inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan kaga bai dauki mubarak ta zo a farko ba bai dauki annabi ya zo a farko ba sai yace inni abdullahi da yace inni nabiyullahi almubarak ko amma saboda abdullahi ita ce siffar da Allah ya fi danganta bawa a wajen baiwa sai fara magana da ita inni abdullahi atani alkitaba wani to aka ce masa bawan Allah ya garansa ya baci musamman ya ci ado ya ci alkyabbarsa da da girmansa da jarar aka ta masa kai bawan Allah ya je ka lati ni zaka ce bawan Allah amma li kulli maqamin maqalin ko kowa da abin da ya kamata a gaya mashi kai in kaga mutun ya ci ado ya rinta be da alkyabba da zabuni da wane ne to bai kamata wasu kinsa bawan Allah ya ka ce ranka ya dade ko eh wanda kaga kuma yayi rawani ya rike kwajiri sai ka ce masa ala gafarta malam ko akramuka Allah eh wanda ya shiga ta ɗan siyasa sai ka ce masa excellency ko ko ka ce masa honorable to kowa da abin da ya kamata a ga yawa shi Allah madaukake sarki ya samu dace abu na farko Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin abin da yake rawaita daga ubangijinsa mai girma da buwaye shi Allah madaukakin sarki ya ce ya ibadiya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi na haramta ma kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman na kuma sanya zaluncin a tsakaninku abin haramtawa shi Allah baya zalunci kuma ya hana bayi su yi zalunci a tsakaninsu haramta zulma ala nafsi shi ba zai yi ba kuma ba za a zalunce shi ba shine haramta zulma ala nafsi ba za ka zalunci Allah madaukakin sarki kuma shi Allah ba zai zalunce ka ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntar bai aka yace inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane komai walakin an-nasa anfusuhum yuzlimu sai dai mutane su zalunci kansu da kansu to Allah ya sa wa kanshi inda bai haramta ba duk duniya da ba wanda yake ce ma Allah ka kai zalunci sai ta amma ni a karan kaina na haramta ma kaina zalunci siffar Allah sai ba zai zalunci ba inni haramta zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum ku bayi tsakaninku na sanya zalunci muharraman abin haramtawa shi zalunci hin abin da yafi komai dadi a duniya ko zalunci shine yafi komai dadi a duniya yasa Allah ya haramta shi kuma duk dan adam da ka gani zuciyarsa tana son zalunci duk dan adam yanzu ka aje yara guda biyu in ka ba su alawan madara su kace su raba in Allah ya da inde ba Allah ya ce mai yaron bane zai fara gutsira ɗayan kuma sai mai ka ɗayan wanda ya gutsira ɗin ai dai ya ci a tasa ko ba haka bane in ka kawo kaza ka ce a raba a biyu ba kamata ba tsaga tsakanin kiya da kihiya so wata kila ta dan yi hage nan bangaren ta dan taba tukuna inda ta yaga din ta mai kayar uwarta kuma ita kuma ya ta dauka inda yake cikakkiyan aka siffa dan adam take to har irin wannan zaluncin Allah ya sahi tsakanin mu haramun ne kada mutun ya zalunci kansa da kansa kuma kada mutun ya zalunci ƴan uwansa zaluncin kai haramun ne zalunta ɗan uwanka haramun ne tare da cewa ɗan adam nan da can yana zaluntar kan nashi amma dai Allah bai bari ba ɗan adam ya zalunci kanshi babban zalunci da ɗan adam zai yi shine ya zalunci kansa wajen shirka ga Allah madaukakin sarki alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin nasu da zalunci ba waɗannan su ne suke da aminci a ranar gobe alkiyama kuma su ne shiryayyu da haka zalunci mafi girma shine zaluncin da za ka ɗauki wata siffa ta Allah ko aiki na Allah ko wani suna na Allah kuma ka danganta wa wani ɗan algwanin Allah wannan shine zalunci da yake mafi girma a cikin girmamakin zalunci sai kuma zalunci a cikin risala zalunci ga iyaye zalunci ga mata zalunci ga 'ya'ya zalunci ga makwabta zalunci ga abokan sana'a zalunci ga kaza kowane irin nau'i na zalunci ne Allah ya sa shi haramun a tsakanin mu inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman Allah ya ce fala tazalamu kada ku yi zaluntacce ne wannan ya zalunci wannan wannan ya rama wannan ya zalunci wannan wannan ya rama wannan ya zalunci wannan wannan ya rama Allah ya ce karfi ya ibadi ya ce ya ku bayina kullukum dallin kowanne cikin ku batacce ne wannan ita ce siffar dan adam du dan adam batacce ne wata irin bata ake nufi bata na shari'a ko bata na ɗaiɗaikun sanin abin da Allah maɗaukakin sarki ajiye a cikin shari'a wanne ne kullukum dalin kowanne batacce ne ma'ana tunda muka faɗo duniya ba mu san komai ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu ba mu san addini ba ba mu san shari'a ba ba mu san daidai ba ba mu san kuskure ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu a kan shi yasa ma siffarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan wannan siffar ba ta karewa kullukum ballin illa man hadaytahu yace wa wajadaka ballan fahada aya da gardawa ba sa karanta ko an ce ko tilawa suke in suka zo ce lazami ya fi karfin gakin kaza ba za su faɗe ta ba me ake nufi da nan to aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ballun an tafasili shari'a qabla an yunazzilaha Allah alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san daidai kun hukunce hukuncen addini ba kafin Allah madaukakin sarki ya fara mai wahayi ko ba haka bane ba to kenan mu dukkanin mu ba za mu iya gane daidai ba ba za mu iya gane shari'a ba ba za mu gane abinda Allah yake so ba ba za mu guje ma abinda Allah madaukakin sarki ke gujewa ba har sai idan akwai taimakon Allah madaukakin sarki a tare da mu yasa ce kullukum dalil illa man hadaytu sai wanda na shirya dalilin dan adam ba zai iya shiryuwa ba sai da shiryuwa Allah yasa aka sunnata maka cikin sallah kaka ke karanta suratul fatiha kuma ka zo karatun suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim aqalla sau 17 koda baka nafila ko dai liman ya fada ka ce masa amin ko ka fada ka ce ma kanka amin kana neman Allah shiryar da kai Allah shiryar da kai ya nuna maka shari'ar Allah shirye da kai ya tabbatar da kai akan shari'a Allah shirye da kai dangane da abin da zai zo a gobe muna sa rai mu da muke cikin masallaci nan insha Allah muna cikin shirye mu amma gobe fa na wa yake da tabbacin gobe yana shirye kana da buƙatar kenan ka nemi shirya Allah madaukakin sarki da haka kana da buƙatar Allah ya tabbatar da kai kana da buƙatar Allah ya ganar da kai kana da buƙatar ya tsare ka fitinar da za ta afko cikin hiriyar kar ta same ka sai ce fasta haduni ku nemi shiryar wata ku nemi in ganar da ku ahadikum ni kuma zan ɗora ku akan daidai Allah ka ɗora mu akan daidai ya ce ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un kowannen ku mayunwaci ne illa man at'amtuhu face wanda na ciyar dukkaninmu muna da ruwa muna da yunwa dukkaninmu ba za mu iya ciyar da kawunanmu ba sai idan Allah madaukakin sarki ne ya ciyar da mu ka duba alkur'ani ka gani akwai wanda yake iya ciyar da kansa duk lokacin da ƙasa ta ce ta tunkari wani project da za ta magaje yunwa sai Allah madaukakin sarki ya mata jarrabawa a cikin yunwa din eh da aka zamanin bulkin baban gida aka ce za a yi SAP structural adjustment program sai aka samu tsanani da yunwa da aka samu wata gwamnati ce za a wadata ƙasa da abinci a rufe ma boda kada abincin ya higo namun ne ya kamata ya fita sai Allah ya kiyarda a wadatu wasan duk shekara sai an yi noman kuma duk shekara sai Allah aiko abin da zai cinye abincin ko ba haka aka yi tai ba kusan shekarun haka aka yi tai banda shekara ta farko da aka yi lancin aka tabbatar da cewa an samu bamfa harvest duk shekara da ta biyo banta sai Allah ya kawo fari ko wannan ruwan da aka yi na kwanan nan naga an nuna wata gona ga ta a yadda ce take kore shar a cikin jigawa amma bayan kwana biyu da ruwa shanye ta kawai gaba ɗaya gurin sai tabo babu ita Allah ya ɗauki wannan alama ce ta ɗan adam bai isa ya cinyar da kansa ba bai isa ya wadatar da kansa abinci ba ya sa ma ya tambaye mu a fara'aitum ma ta harufun a antum ta zura'unahu amna hannu zari'u ku ba ni labarin abin da kuke nomawa mana in kun shuka irin ku ne kuke fitar da shi daga cikin tsiron daga cikin irin ku Allah yake fitar da shi a antum ta zura'unahu an hannu zari'u Allah ce da mun so sai mu lalata shi ka zuba hatsin kuma yake fitowa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba fa fari bane a hana ku ruwa farin a ba ku ruwa kuma a hana ku abinci shine fari kuma da haka ake yi ruwan zai sauka ya lalata gida ya lalata na sto ya lalata na shago ya shiga kasuwa ya bata ta kuma abincin kun shuka a dawa babu ko kuma ai ta zuba muku ruwan da farko gagagagagaga sai an zo lokacin da amfanin ke bukatar ruwan sai ya dauke kamar wancan hekara duk masu shinkafa inda ba su da ban ruwa ruwan ban ruwa kusa da su haka suka samu sai da ta zo lokacin da take daukar nono ta sha madara kuma Allah dauke ruwa da haka mutane suka daina zuwa gona sun tabbatar asara ce mutanen da suka yi shuka suka tabbatar shuka ta kare suka yi mitin suka ce mu fita gobe da safe anirdu ala harfikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin wa ghadaw ala hardin qadir falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun sun gani amfani yayi komai yayi kyau sun tabbatar girbi za a yi sai suka yi mitin da daddare suka ce ko fitar asusubahi kafin talakawa su san gobe za ku yi girbi ko wani ya wuce ya ba su labari kun gama girbewa kun daure kun kasu to kun aje Allah ya da kulan na hal yawma alaikum miskin kada wani mabukaci ya zo da me kuma baratan nan yau baran su ta yawa suka shirya tabbas gobe za su girbe gona amma da Allah bai ba su ba suna ba sai suka tada ta Allah madaukakin sarki ya turo wani mai aiki ya ce fa qafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kassare ko suka ganta baki kirin ta kone yanzu an shuka ta tun daga farkon damuna har ƙarshe yau ɗauka za a yi Allah ce ba za a ɗauka ba yasa to inda za ka kalli izzar Allah da buwaye shi kai ka san wayo baya ba da wallahi yasa ce kullukum da'i'un illa man ata'amtu dukkanin ku Allah mai yin wata ne ba wani kosashe ba Allah madaukakin sarki ya kosar da shi ba kuma banda Allah madaukakin sarki ka duba yawan mu ka duba gonakan da suke bayan gari iya na masallacin na ya kake ganin mu wani za ka yi kare na ba gona kai za ta maka na samu bahu biyu wani ce maka na samu bahu uku manya hin da za ka tsana ta bahu ɗari bahu ɗari biyu to dan alawa bahu nawa kake ci a shekara daga ina ake samu wannan rarar kuma duk garin da ka je ka tar da irin mu ne noman kaɗan ya tsahara irin namu amma ya aka yi abincin yake zuwa Allah madaukakin sarki bar watan sosai yasa ya ce kullukum ja'i'un illa man atam dukkanin kuma yin wata ne kuma cikin abin da dan adam din ya shuka ya aji anan ne fa kwari suke samu anan ne tsuntsaye suke samu anan dabbobi suke samu yanzu da ka fara girbi ko amfani ya fara ne na turuwa ta fara ajiye ne shekara ita ma ta dauka ta shiga rami ta fasa ta kai su to ta ajiye ta ɗauka ta higirami ta fasa ta kai sto ta aji haka za ta yi tsawon hekara za ta aji abincinta kuma ba kwaya da ta higar ita rami face ta fasa ta dan in ba ta fasa ba tana jin dangi za ta yi tsoro sai Allah ya koya mata ta fasa kwayar a biyu hikenan ta yi maganin ta idan rani ya rani duk abin da tsuntsaye suke ci sun rasa sai ta sake ɗaukowa daga rami sai ta ba su rance haka bahaushe ya ci ta ɗauko ta ajiye musu a ƙofar ramin saboda tsuntsayen kar su mutu tsuntsayen su ɗauka so kuma alƙawari ne 'yan kaka in sun ci su ma su sake zazzago mata ƙasa ya ta ɗauka ya ta mai da rami abin da muka ci ba shi ga hinan muna biyan shi to in banda Allah ba wanda isa ya haka kullukum ja'i'un illa man ata'amtuhu fastaqimuni at'imkum ku nemi ciyarwa ta Allah ta zanciyar da ku da haka duk wanda yake neman maganin talauci wanda yake neman maganin yunwa duk program ɗin da ka zo da shi ka sa Allah a gaba wala idan baka sa Allah gaba ka nemi tantaye ka nemi maganin fisa ka nemi taki ka yi wa nemi malaman gona a ba da training a ƙarhe wallahi ba za a ci nasara ba in dai ba a sa Allah a gaba ba amma idan ka sa Allah a gaba sai Allah ya wadata dama arzikin nasa ne abincin nasa ne ya ibadi ya ku bayina kullukum arin kowannen ku tsirara yake illa man ka sautu face wanda na tufatar fastasuni ku nemi tufatarwa ta aksukum ni kuma sai in tufatar da ku din abin da zai tabbatar maka tsirara muke lokacin da zamu fado duniya haka kowa ya fado tumbur ba wanda yazo da zane ba wanda yazo da riga ba wanda yazo da wando haka ya fado duniya tsirara aka sa ma almakahi ko reza aka yanke cibiyar sannan aka wanke shi aka gyara sannan a dauko zanan goyo a sashi haka sunnar Allah take in ka mutu kuma wannan rigar da take jikinka a kwabe ta a wanke ka sannan kuma a kawo likafani a dora maka yadda ka zo tsirara haka zaka koma tsirara yadda ka zo a cikin tsimma haka zaka koma a cikin tsimma dukkanin mu wallahi ba mu da tufafi yadda Allah ya tufatar da mu kuma kalli ma rayuwar duniya da yadda Allah ya fara dan adam din ai da annabi adam da hawwa'u suna cikin gidan aljanna haka suke yawo amma dai bai san ba tana da kofa bai san ba tana da sanda haka yake haka suke yawo har sai da aka nuna musu bihiya suka ci fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil janna suna cin bihiyar kawai kenan sai dai wannan ita ce mace ga halittar mata wannan shine namiji da halittar namiji da duk ba su sani ba haka suke yawo kawai kurma da kurma amma suna cin bihiyar shi kenan tun daga nan an tsokalo matsala duk inda namiji yake mace duk inda mace take namiji ba yadda za a yi kuma da suka gani ya kunya ta kama su wa tafika yaqsifani alaihi ma min warakil janna sai suke karyo ganye mai fadi ya su sa ita ta rufe gaban shi ya rufe baya saboda akwai kunya tsakanin namiji da mace da ana halittar duniya dan adam yana ganin tsinaci so aka sa wa dan adam kunya kaga a cikin ganyen aljanna daga nan aka fara tufatar da ɗan adam kuma har yau fasaha ɗan adam ba ta ƙare ba akan tufafi Allah ne yake nuna maka dubarar da za ka yi kuma duk dubarar da ka yi ka samo wani nau'i na tufafi mai kyau za ka ga cikin horewa Allah maɗaukakin sarki ne wani tufafin a yi da auduga wani tufafin a yi da ciyawa wani tufafin a yi da ƙwari ko? ko ban da ake yi da ƙwari wanne ne? alharimi tsutsa ce abinda take fitarwa yawun da take fitarwa da shi ake yin tufafi kuma the most expensive textile a duniya kayan da ya fi textile abinda ya fi komai tsada a duniya wannan alhari ne ya sa aka ce mummune su dakata kasasa a duniya ya an je aljanna da shi za su yi ado amma mata sa iya ɗanawa saboda suna da yawa a wutar jahannama aka ce so su ɗana a duniya wata daga cikin hikimar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya ga su ne da yawa a wuta da aka aka ce alhari ne a basu su tsana kasi bi babu amma maza tunda suna da yato su su dakata za su sa aljanna wannan wannan kalubale ne ga mata in an taɓa fitina za ka ji an ce suna da yawa in an zo alheri a ce ‘yan kaɗan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na an buɗe mun wuta na ga farkonta na ga ƙarshenta mafi yawa a cikin mata ne ba su yi ba fihi wata ta tsallaka wata tambaye manzo Allah ne yasa muka fi kowa yawa a wuta yace kuna da renuwa butulci yanzu saurayi idan ya tawa budurwa ka gane daga ake farawa fa in ya tawa budurwa wahala wahala wahala wahala daga karhe tana ganin wani ya dan zo da yar mota yayi faki ita an tsada da kawo ka ko an maka alƙawari ko in ya kai ta gida duk wahala da ya mata ran da suka yi faɗa ran nan zai gane ya namiji yake dan aka daura aure ana gaisa zaka ji wani yana cewa sai hakuri sai hakuri wala za gane da ake rubi da sai hakuri Allah wadda jikin sarki ya samu lafiya sai dai hunku na farko shine kuna da mutunci laifi na biyu tukirna la'ana kuna da yawan alaƙi rena abu a wulaƙanta shi a nuna ba komai ba ne ba da zagi da ashariya da alaƙi ne a kan ƴaƴanku a kan mazanku a kan kishiyoyinku yau ko tsautsayi ne kamu faɗa tsakanin miji da mata za ka yi tana cewa Allah ya taka mu Allah ya tsotsarta ka Allah ya nuna maka kaza waɗannan dafa'in da yake cikin bakin ku yana cikin abin da yake jefa ku cikin wutar jahannam wallahu ta'ala so dai muna magana akan tufafi akwai da ake samu daga ciyawa akwai da ake samu daga auduga akwai da ake samu daga tsutsotsi har yau dan adam da zai samu akwai da ake samu daga fatin dabbobi akwai wool ko akwai mai kuma akwai lera ko eh akwai da za ka gani fatacce a yi rigar sanyi wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi da fatun da sofi ɗin da gashi irin na ƙananan dabbobi da shi kuke kujeru da kafet da kuma kayayyaki da kuke sawa wa allamnahu san'ata labutin lakum lituhsinakum min ba'sikum annabi dawud aka koyar da shi yadda zai silke yadda zai kwalkwali idan an fita filin yaƙi ka dora aka an doka guduma ta yi baya an harbo kibiya ta daka ta koma ka sa riga a harbe ka da kibiya ta saka ta sauka ƙasa wani annabi daud ya fara tufafi ne amma aka yi aka samu Allah ne ya yi dan ya tufatar da mu ya kare mu bala'in kanmu da kanmu kullum ɗan adam bala'i yake akan makami kuma kullum Allah ba da kariya yake akan makami ɗin mafi haɗari bullet sai Allah maɗaukakin sarki ajiye sun fashi ko shi giza-giza in yayi gida aka ce shine mafi munin gida wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut shi gidan gizo-gizo a matsayin gida shi ne mafi wulakantaccen gida amma abin da aka yi gizan gidan gizo-gizon kuma a ɓangaren gini shi ne wanda ya fi komai kuma ƙarfi yanar gizo-gizon ta fi komai ƙarfi amma in yi haɗa ta yi gida to kuma shi ne wulakantaccen gida idan ɗan adam kuma ya ɗauki yanar aka ce da ita ake bulletproof ko ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bulletproof akwai yanar gizo-gizo shi kaga giza-giza in yi aka sai walakantacce ne amma dan adam ya dauka to a matsayin filin zare yana daga cikin zaren da yafi kowanne karfi a duniya yasa za ka ga yanzu duk inda fara take da karfi idan tauto ya sa mata wannan yanar guda ɗaya ga tana tarawun a guri ɗaya sai ga tana tarawun ina za ta je ba inda za ta je ta ya rike ta har sai ta mutu sai zo ya zuke abin da yake jikinta in na guba ne ya ɗauki gubar in na abinci ne ya ɗauki abincin shi ma yana samun gubarsa a cikin irin ƙwarin da yake samawa Allah madaukakin sarki ya samu dace fastaksuni faksuku ya ibadi yace ya ku bayina innakum tuqtiuna billahi wa nahar kuna kuskure a dare kuna kuskure da rana dan adam daga lokacin dare da lokacin rana ba lokacin da baya kuskure yanzu da dai an gama karatu yayi shafa'i da wutir yayi komai ya hau gadansa zai fara saban shi ko ba haka bane wani da wayar hannunsa zai ta saban Allah har sai bacci ya dauke shi wani kuma yana tashi da saban Allah zai tashi tukhti'una bil-layl wan-nahar malamai suka ce wanda yake nuna maka izza da wayar Allah aka ce inda shugaba ne yama wannan da kabal kalalas ka samu ni shugaba a ma'aikata da baya kansa kana ba ya na duba time book satin ka goma sau bi ka zo a sati goma da ka zo ƙarfe haɗin rana ka zo aiki baka iya ba kaza babu kaza baka cike ba ya za ka ji a ranka zai za ka yi kamar an kore ka Tunda an riga an kafa maka hujja kuma gata to haka yi da Allah ya gaya maka hujja kuma sai ya gaya maka siffarka innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari na san kuna kuskure da daddare na san kuna kuskure da rana sai ce wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni ku Allah ina yafe zunubai baki da su duk kuskure da laifin da kuka yi Allah ce ina yafewa to tunda yana yafewa za a yi kana yi yana yafewa ya za a yi sai sai fasta gafiruni ku ce Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana aghfir lakum yace ni kuma zan gafarta muku malamai suka ce karshen karama kenan da daraja karimun karshen karamci kenan kai laifin ya san kai laifin ka san kai yace ina yafi duka kace in yabe maka mai in yabe maka yanzu ne abin da ya gagara dan adam kawai Allah na tuba Allah ka gafarta mu ne abin da yake gagara mu da dan adam yana istighfari zai wahala Allah ya azabta da shi wama kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun manzo Allah in kana cikin su ba za a taɓa musu azaba ba manzo Allah baya aka ce Allah ba zai azabtar da su ba idan suna istighfari wallahi duk halin da kaga mun shiga ciki akwai mu din a ciki da haka duk inda muka shiga bala'i muka shiga cikin tsanani da mai istighfari magani za a canja ko ba za mu canja ba tun farkon tun haka Allah aji fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara annabi nuhu da ya wa'azi aka samu yunwa aka samu annoba aka samu fari sai ta kuyi istighfari in kuyi istighfari Allah na karɓar tuba in ya karɓi tuban me za a yi sai yursilis sama'a alaikum midarara zai sakar muku da ruwa ya farara idan ruwan ya farara ba na annoba bane sai ce wa yumdidukum bi amwal sai ya sa muku albarkar dukiya dan adam tun da aka halitta duniya yake son kuɗi sai dai canza suna amma duk inda dan adam yake na son kuɗi kaga da aka ce kuɗin zinare yana so kuɗin azurfa yana so kuɗin takarda yana so da aka zo crypto yana so aka zo fine suna nan suna mai ne so duk inda za samu kuɗi dan adam yana ciki zai je da nake gani na cewa wallahi in ta fahe dalilin dan gota abokai haka na gandaro ne da bawon Allah kenan ita in dai ka fahe ta dalilin dan gota abokai ne wani kuma ya kawo wata dalleliyar mota ya ce wai ya aka yi wannan aboki na ce wallahi faye biyu na bada 0.0025 aka ba shi mota ya ce kai ma hukaci ne ba ka da mutunci ka ba da 0.002 a baka wannan motar a wai darajar wannan 0.002 din tafi karfin wannan motar to dan adam duk inda aka ce kuɗi ne to dan adam yana san shi babu inda za a yi dan adam da kuɗi bahaushe da yake hadisin tirmi yace da Allah ya halicci mota ko ya halicci dan adam ka san mota da aka halicce ta a sa mata kaza a sa mata kaza da jarraba ta tashi a hadisin turmi nace ko ba aya bace ba hadisi ba malam bahawi akan turmi yace da Allah halitta dan adam in aka so amsa wannan sanadarin hayar kitahi a sa amsa wannan sanadarin hayar kitahi a sa amsa wannan sanadarin kitahi ana danka masa kuɗi zuwa ko hayar miki da ada yana son kuɗi sai ce to idan kuna istighfari yubdidukum bi amwal Allah zai sa muku ƴaƴa zai sa muku dukiya da haka wanda yake so ya fi mutane kuɗi ya fi su istighfari wa bani Allah zai ba ku yaya masu albarka masu tarbiyya masu tausayi ba haihuwa ba wanda zai amfane ka cikin haihuwar to idan kuna da istighfari sai Allah ba ku dukiya Allah ba ku ƴaƴan da za su tausaya muku wa bidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah kuma sai ya sa muku gonakai gonakan da za a amfana ita ke kira su jannat ka gansu da kore da 'ya'yan itatuwa da abinci da kuma ruwan daɗi shine anhar a ɗauka a sha Allah zai iya mutane su rayu a kan teku amma ba su ruwan da za su sha yasa yanzu ko san kara jihohin na kudu bala'in da suke da su za ga garin nasu ko ina ruwa ne amma kuma ruwan ba na sha bane da haka yanzu suna da buƙatar a yi kilomita ɗari a ɗauki ruwan da za su sha a kai musu amma arzikin Allah ne Allah ya ajiye maka ruwan sha a inda kake eh na sha faɗan ce waɗanda suke wannan area suna ma Allah butulci sai waya akai aka kafa gumar a inda take wala in ka kalli abubuwan rayuwa da arziki da hikimar ubangiji baka da inda yafi nan din eh duk inda ake rijiya tana kafewa amma aka ba aka yi ta anan sai dai kuma hormone kai kare ko ya kone ruwa yana nan zaka dauka ka sha kuma duk abin da ake shukawa ana shukawa ana samu duk arzikin Allah akwai shi kawai da ragwancar mu da lalacin mu ita ce suka jawo mana so idan kai istighfari wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara da haka to ku nemi gafarar ubangiji in kuna zunubi sai Allah ya fe muku ya ibadi sai ya ku bayina innakum lan tablughu durri ya ce dukkaninku ba ku isa ku cutar da ni ba wannan tahaddi ne na Allah ya ce lan a gaba kenan ko abada har abadanta wallahi ba ku isa ku cuci Allah ba lan tablughu durri yanzu da dan majalisa ya ce wallahi ba yadda za ku yi da ni sai a ce hikenan ku je ku yi katin zabe kuna ce ku yi katin zabe har an aika masa sako ko amma Allah ya ce lan tablughu durri shekara 1444 wannan bayan hijira kenan ko kuma tun kafin hijira Allah ya faɗi wannan magana sai duniya ba ku isa ta taɓa ba ba ku isa cuce ni ba lan tablu dhurri ba za ku kai matsayin da za ku cutar da ni ba fatadurruni ballanta na ku cutar da ni don haka ni in ji shi Allah kenan yace na isa kuma na yi kira da na isa ku bar da na isa lan tablu dhurri fatadurruni walan tablu naf'i ba ku isa ku amfanar da ni ba fatan fa'uni barantana ku amfana da ni wani na so nuna maka isar mulkinsa baya bukatar a mulkinsa in kun yi tawaye baya so in kun kawo kwafi baya so yanzu duk inda gwamnati ta isa wala idan ta rasa mutane sai ta rasa yadda za su ko ba haka bane ba amma shi Allah madaukakin sarki lokacin da kuke mutuncewa lokacin yake karawa annabawansa karfin gwiwa yanzu siyasa duk yadda take ci da mutane an fara wankansu a ƴar ƙaramar jam'iyya sai ga ƴan jam'iyya suna tambal tambal amma mutane da suka yi kokari za su fita kusu daga musulunci sai Allah ya ce wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a masu gaggawar tafiya zuwa ga kafirci su fite daga addini kar su bata maka rai ba za su cuci Allah da komai ba amma duk mai mulki in aka ce babu fadawa an taɓa shi ɗan siyasa ba talakawa an taɓa shi ba stakeholders an taɓa shi ba masu katin zaɓe an taɓa shi shi yana da buƙatar wani kafin ya isa shi kuma Allah yana gaya maka ni a karan kaina ni ne na isa lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni da haka kenan dole kake da buƙata kana da buƙatar kai sulhu da Allah kai kake da buƙatar sahi baya buƙatar ka ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum na farkon da za a ce na farkon wa akhirakum da na ƙarshen ku tun daga annabi adam har zuwa mutanen da Allah zai tashi alkiyama a kansu tun daga kan shedan innahu kana min aljinn illa iblis istakbara wa kana min aw illa iblis kana min aljinn fa fasaqa an amri rabbi daga iblis har abin da za a haifa na aljanu na ƙarfi da shaitanu ya ce to da za ku haɗu lau an na awwala kuma a akirakum na farko da na ƙarshe wa insakum wa jinnakum mutanenku da aljani da za ku kasance kanu su kasance ala atqa qalbi rajulin wahidin minku ku kasance akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku ma'ana kowa zuciyarsa ta zamanto irin ta mafi tsoron Allah tunda aka yi duniya har ƙarhe waye fa kowa ƙarfin zuciya da tsoron Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda kowa zuciyarsa irin ta manzon Allah sai kuma ba ta kasance ba inda kowa zai kasance a haka sai sai ma za da zalika fi mulki shay'a wannan babu abin da zai kara a mulki kowa ya zamanto na kwarai duniya salihai ba 'yan ta'adda ba barayi ba kidnappers ba ka ɗan haudara ba ha'inci ba munafurci ba gulma ba annamimanci ba haji duniya fa duk wannan babu koda ba dokoki Allah ya ce in kowa ya zamanto kamar hakan babu abin da zai karu a mulkin Allah madaukakin sarki Allah bai bukatar kazance nagari in ka zamanto nagari wannan dan kanka ne yace ya ibadi ya ko bayina law anna awwalakum da zai kasance na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljanunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minku su kasance akan zuciyar mafi fajircin cikinku tunda aka yi duniya wa yafi kowa fajirci na? shaitan? fir'auna? na da fir'auna da shaitan wa yafi sahi Allah ne da ana su faɗin Allah suna da yawa ya fi fir'auna sanin Allah kuma ya kafirce kuma ya sa fir'auna ya kafirce man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah wanda ya sa kai sako ko da ba ne wato da yadda ka samu sakon zunubi hima na da irin sa to mu kaddara ko ma waye kowa ya zama to shedan Allah shi yayi Allah tsare mu idan kowa ya zama to shedan kowa shedan ne kowa fatar waye yace wannan yace ma naqasa fi mulki shay'a ma naqasa zalika min mulki shay'a wannan ba zai tawe ko ba cikin mulki na ba dan haka Allah baya buƙatar ku zaman to nagari Allah baya buƙatar ku zaman to na banza duk abin da kuka yi dan kanku ne manihi kada fa linafsi fa inna ma yahtadi linafsi wanda ya shiri dan kansa wa man asaa fa alaiha wanda ya munana shi zai ga sakamakon muni ba ruwan Allah ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid da zai yi a ce tunda Allah halicci duniya a tara mu a guri daya fasaluni duniya ta tambaye ni fa aitu kullu wahidin mas'alatahu kowa in ba shi abin da ya roƙa wanda Allah ba wanda ya yi wannan magana har gobe ina maimaita inda wanda zai gwada dan Allah ya gwada ni dai yana karya na fasaluni fa adaitu kullu wahidin mas'alatahu kowa in ba shi abin da ya roƙa ma na qasa zalika mimma indi wannan ba zai rage komai ba cikin arzikin da yake tare da ni cikin taskata babu abin da zai rage in ko roƙa na ba a baka misali abin da kake tunanin zai ragu illa kama yanqusul mikhyal idza udkhila al-bahr sai kamar abin da allura za ta raga idan an sa ta a teku mutum ne suka ga teku teku ya sunan teku da turanci ocean ko me sea ko na'am to mutum nawa ne suka ga ocean ko suka ga sea a zahirinta kuma irin inda gurin da Allah yake siffantawa inda yake cewa zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin idza akhraja yadahu lam yakad yaraha da yake siffata siffar kogi teku akwai gurin da dan adam idan ya je ya zaro hannunsa a ciki ba zai gani ba malamai suka ce kuma tekun layers akwai gunda in ka je ja za ka gani in ka bude idan ka kawai ja za ka gani akwai gunda in ka bude duhu za ka gani akwai inda ka bude baki irin za ka gani yanayin layers da dirbin da ka samu abin da za ka tarda a cikinta akwai gunda ka kalla daga sararin sama inda ka ga ruwan zuwa inda za a je kwankolin ƙasa akwai inda ya kai tafiyar kilomita 300 daga nan zuwa gaba da kaduna ko daga abin da za ka gani a farkon sama zuwa abin da za ka je kwangwaramin ƙasanta ya fi kilomita 300 ta da ala ɗauki allurar da tela yake ɗinki na ga tela ɗaya na kallona na to ɗauki wannan allurar ka tsoma ta a teku in ka ɗauko sai ka kalli tekun mai ragu to irin abin da ka gane ya ragu shine irin abin da in mun roki Allah ya bamu shine abin da zai ragu cikin arzikin Allah madaukakin sa da haka Allah akwai wasu akwai abin nan talauci a tare da shi akwai bukata a tare da shi akwai yadda za a kare Allah babu yasa yace ba a isa a amfanar da shi ba ba a isa a cutar da shi ba da haka mai bukata ya roki Allah yasa fastaga firuni astaghfir lakum fastahaduni ahadikum faksuni aksukum wannan duk gwanzo Allah madaukakin sarki yake ko ku nema in ba ku dan shi Allah madaukakin sarki shine cikakken mai arziki inna Allaha huwar razzaq dhul quwwati matin Allah shine mai yawan azzurtawa sai sa kansa suna ar-razzaq dhul quwwa ma abocin karfi al-matin matabbacin kuma karfi din karfan karfi Allah yake da akwai ba wanda ita haɗa wannan siffar a duniya ba wanda ita ɗauki sunan arrazza arrazik na ba wanda ita ya samu zulkuwa babu in ka da ana cewa wani mai ƙarfi ne iya lokacin da Allah ba shi aro ne wani lokacin yana kwance aka ce tahi wala ba zai iya tahi ba ga kofin ruwa ba zai iya rikewa ba ina karfin yake babu shi Allah kuma babu ran da karfin sa yake kasa shi yasa ya kira da kansa zul quwwatil mati yasa malamai suka ce cikin sunayen Allah akwai wanda dan adam yana iya sama kanshi akwai wanda dan adam bai isa ba ya sama kansa ana iya tarayya da Allah a cikin wasu sunaye amma wasu sunayen dan adam bai isa bai sawa kansa wannan sunan a cikin mutane ana iya samun al'aziz ana iya samun al-malik ana samun a cikin mutane ko qalat imra'atu al-aziz al-ana has hasal haqq Allah ya ambaci wanda kansa al-aziz azizu mis ko wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba Allah yana arawa wasu sunaye ya basu a cikin sunayen shi amma akwai sunan da Allah baya bari a ara ko baka isa ka ara ba da Allah wani in ya tahi sai ni ne alal mutakabbir man in ya isa ya gani ya ma ce yana da girman kan ya ga da zasu kare da Allah haka Allah madaukakin sarki yake faɗa ya ce al-kibriya'u wal 'azamatu ridai da ji da kai da girman kai sai banda Allah sai faɗa kalmar ma yace waɗannan su ne abin da nake takama da su yace duk wanda yace zai ara sai wallahi na karya haka Allah ya faɗa duk wanda ya ɗauki siffar girman kai ya gafi mutane wata rana ya dazo sosai har mawaki haka yake faɗa ko abin da ya baka tsoro ko yake baka tsoro wata rana kuma zai baka tsoro amma shi Allah shi da ya jira wa kansa sunaye tun daga farkonsa in ka ɗauka har ƙarhe suna ne na isa da kasaita wasu masu ƙarfi masu nuna isa da wani hadisin yana ƙara nuna maka girma da isar Allah maɗaukakin sarki إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي سيقوم متاني إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وانا إذا أنجا القيامة كده wannan ya baka labarin abin da zai faru a duniya da matsayin dan adam da bukatuwar dan adam zuwa ga Allah da rashin bukatar dan Allah zuwa ga dan adam in an je lahira kuma duk abin da kai yana rubuce an dai karantar da kai waye Allah abin da kai kuma akwai mala'iku wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun sun san me kuka aikata sun san me kuke aikatawa kuma kiraman katibin masu daraja ne marubuta ba a ba su tsoro a wajen rubutu in dai rubutu ne baya ba su tsoro duk abin da za a yi ana rubutawa in aka jira na alkiyama ana fitowa za ka ji mutum na cewa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha saboda Allah ya dora mai kiraman katibina dubu ba a manta ba aka Allah madaukakin sarki a cikin mala'iku yasa ya ce to idan aka tashi alkiyama sai ce innama hiya a'malu abinda kuka gani aikin ku ne kawai me aikin Allah ce usi halakum ni ina kiyaye muku su ne abinda ka aikata yana nan a aji yasa ma aka ce Allah dan masaure zo ya samu wasu mutane a masallaci sun tara tsakuwa ɗaya tana cewa sabbihu mi'a ku yi tasbihi sau ɗari wani ɗauka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kabbiru mi'a ya su dake dauka yace wannan kuma fa ta ai muna kokari ne mu tarbiyantar da kanmu akan ambatan Allah da girmama shi yace to ku tsaya yace ku kirgale fukan na muku alƙawari kyakkyawan aikin ku daya ba zai bata a wajen Allah madaukakin sarki ba baya bukata ta kirga ma Allah idan za ka yi kawai kai kanka gadi gaba gadi nan ne ake gaba gadi ya ce kai ya ce wallahi na rantse da Allah ɗaya ba zai ɓata ba abin da ya kamata ka damu da shi yau laifi nawa nawa Allah madaukakin sarki wannan kuma yin abin da ba mai kirgawa idan na yi sadaka na ba mu kaho naira ɗari wani yau sarka na bashi ɗari wani aboki na zo na bashi dubu ɗaya wani ya zo na bashi dubu uku ana neman taimakon masallaci na sa dubu biyu in na sai gida fa na sani na ba mu kaho kaza na ba kaza na damu da abin da ne na kirki amma da Allah satar kallo nawa ne na matan aure ko na ɗan zawarawa ko na budare nawa ne gulma nawa kai annabiwanci nawa kai ɗan munafurci nawa kai ɗan zalunci nawa kai ba ma ƙirga waɗannan abubuwan amma mun damu da kyawawan ayyukanmu shi kuma Allah ya gaya maka innama hiya a'malukum uhsiha lakum ayyukanku ne nake kididdigewa na ajiye muku duk abin da kai yana na arubuci kuma ya ga maka tun daga farko inni haramtu zulma ala nafsi ba za ka yi ba tare kuma ba za ka canci sakamako ba a hana ka duk abin da kai Allah ya ajiye maka innama hiya a'malukum wa muslihat yace thumma uwaffikum iyyaha wannan ayyukan su ne zan cika muku su daidai da daidai jaza'an wifaqa abin da kai haka za a yi maka sai ce faman wajada khairan falihamdillah duk wanda aka je alkiyama ya ga alkhairi a gabansa wannan yawa Allah madaukakin sarki godiya wannan ba dabarar sa bace tunda ya ce kullukum balin illa man hadaytu fastahaduni ahadikum in ka ganka akan shiriya kayi aiki ka samu daidai wallahi taimakon ubangiji in ka kalle da Najeriya take ka kalle ɗaya bangaren ka kalle mu sai gaban da Allah ba wanda yake tsara haka waɗancan ka taɓa su akwai turanci akwai boko akwai shiga gwamnati akwai kaza amma in ka dawo ɓangaren addini sai ka gan su gidadawa kazamai kai kuma da ka san Allah za ka yi tsarki za ka yi alwala za ka yi sujada ka ji daɗi ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki wallahi wannan da ka tsinci kanka ba ƙaramin alfarma bane ba ƙaramin arziki bane ba da haka in ka ganka akan alkhairi wa Allah godiya in aka tashi alkiyama aka bude littafinka kaga alkhairi sai ka kawo Allah godiya malamai suka ce kuma ko aiki kai na arziki kar ka kalli kanka ka kalli Allah madaukakin sarki faman wajada khairan falhamdulillah wallahi in ka tashi kai sallah asubahi kawo Allah godiya kar ka ce na kwanta da niyya ai da mana niyyar tashi ni ba sai an tashi ne ba na bukata in sa kararrawa in ka tashi kai sallah asuba ka ce alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur in zaka fito kai addu'a in kai sallar kawa Allah godiya wallahi muwafaqa ce ba dabara ba ce ba saboda rayukan suna hannun Allah madaukakin sarki ne kowa an dauke ran aka dawo ma da shi kaje kai sallah wannan taimakon ubangiji ka iya azhar ka gode ma Allah ka iya azumi ka gode ma Allah ka iya zakka ka gode ma Allah ka zauna da mahaifanka lafiya ka gode ma Allah ka bi shugabanninka ka gode ma Allah ka sauke haƙƙin talakawa ka gode ma Allah faman wajada khairan falhamdulillah wa man wajada ghaira zalik wanda a lahira ya samu kishiyar alheri fala yalumanna illa nafsa kada ya zargi kowa ya zargi kansa da haka kowa shirya da shirinsa kada ma kai tunanin dora wa abokinsa kada kai tunanin dora wa matarka kada kai tunanin dora wa miji in matacce muna da wannan laifuffukan muna yi idan wani aka zo aka yi tabar ga za a gina sai ce wallahi mata ne sun fi karfin mu ka isa ka ce ma Allah mata ne duk abin da aka yi a gaban ka yanzu kai ka kalli Allah a ranar gobe alkiyama ka ce mata ta ce ka isa to idan ba za ka ce mata ka bace kuma dan me ka bata to tabatar da kai ita matar bata isa ta ce mijinta bane ba fa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa duk wanda bai ga alkhairi ba kada da kowa ta kansa da haka duk wanda ya tanaji zuci da gudda shi a ranar gobe alkiyama zai ce shugabannin mu ne zai ce sarakunan mu ne zai ce matata ce zai ce mijin ce zai ce saboda ƴaƴan mu wallahi duk wannan hujjar banza ce fala yalumanna illa nafsa kai mutane ƙarshen abin da za ka yi ko sata aka yi gaza ce sharin haɗan ne ko ba ka ake cewa ba mutum ne zai kwartanci in aka yi tsaya ta kun haƙuri wallah sharin haɗan ne ba ka ake faɗa ba kai ɗan ba a ranar gobe alƙiyama mun bari za a sa masa hima ya hau ga nasa ranar tara ya hau platform ya ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrifiyya shedan ana gama yin hisabi mutane suna cewa hedan ne hedan ne zai hawo ya jawabi yace Allah da ya muku alƙawari a alqur'ani yace alƙawari ne na gaskiya amana ya faɗa mana a hadisi hadisul qudus yace duk alƙawarin da Allah ya muku wallahi gaskiya ne wa atukum yace ni ma na muku alƙawari na ga muku inna Allah ghafurur rahim na ga muku ai rahmar Allah tana da yawa na gaya muku kai ai bata ma za ku a cikin rubi ba an ce ba mu akwai ya juju wa majuju da su za a cika wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ahu sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqabi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna hajjun mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna idan shedan yana so kai barna duk halala zai kawo maka ya tattara maka ka rike tarbi kana astaghfirullah astaghfirullah yace duk wannan alƙawarin da muke cewa wallahi ƙarya ne yace fala ta lumuni kar ku kowa ku sake cewa shedan ne kaga ya gama jan kunne fa kuma a gaban Allah kuma a ranar gobe alkiyama ce fala talumuni kada ku zarge ni walumu anfusakum kowa ya zargi kansa wa man wajada ghayra zalika fala yumanna illa nafsa sai sai wuta za mu tafi ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiya ni ba zan nemi agajin ku ba dan ba za ku taimake ni ba kuma har ku nemi agaji kowa ya ta kansa za a dinga konewa ne har abada ce dama ni na hirya mata wanda ya hirya zama har abada to ya bihe da wanda ya tabbatar ba zai iya zama na awa ɗaya a wutar jahannama ba to ya shirya abin da zai samu a gaban Allah fa man wajada khairan falihamdillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa yace rawahu muslim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Thank you.